أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ranan ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da Shirin da biyar daidai da lissafin goma ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na dawowa a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami don ci gaba da tunatar da juna al'amarin da ya shafi addinin musulunci. wanda watan da ya gabata mun kammala tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi yau Allah da ikonsa ya ba mu dama ta dawowa don ci gaba da karatun littattafan musulunci wanda mun keɓe littafin al'aƙidatul wasiya na Sheikh islam bin taimiyya Allah maɗaukin sarki ya rahama a gare shi wanda za mu fara karanta shi a cikin jiran giyar karatun da muke yi da insha Allah yau za mu fara karatu a cikin wannan littafi daga farkonsa zuwa abinda Allah maɗaukakin sarki ya so muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gabatar da abubuwan da suke na daidai abubuwan da yake kuskure ne muna roƙon Allah mulkin sarki ya kare mu Allah ya muna jagora wannan littafi na babban malami Allah mulkin sarki ya amfanar da mu abinda wannan littafi yake karantarwa yana ɗauke da bayanai da suka shafi aƙida wanda ya kamata kowane musulmi ya zamanto ya sifantu da wannan aƙida yanka ce aƙida shi ne abinda mutum zai kudurce ya yadda da shi ya kuma a bisa karantarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu wanda malam ya fara shafi na farko da ambaton sunan Allah mai rahama mai jin kai shine bismillahir rahmanir rahim al-fasl al-awwal ya fara da fasali na farko daga cikin fusul ɗin da ya tsara ma wannan littafi ya fara da alkawa'idul asasiya ƙa'ijoji na asali wanda suke su ne fondasiyon na aƙida fil imani bi asma'illahi wasu fatihi game da imani da sunayen Allah subhanahu wata'ala da kuma sifofinsa shekhi Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa rahama shine Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam wanda ya fi shahara da Ibn Taymiyyah An-Namiri Al-Harrani shine sunan malam wanda ya yi gwagwarmaya a zamaninsa ya taso a cikin masu aƙida na sha'iranci kuma su ne suka fi yawa a zamaninsa ya yi fama sosai ya yi sha wahalhalu a kan masu mayagun aƙida wanda malin haife shi ne a goma ga watan rabi la'awwal hira tana da shekara 661 ya yi daidai da 22 ga watan yanayir miladiya 1263 a harran aka haifi shi shi wannan ahmad bin abdulhalim kenan wanda ya taso a ƙarƙashin gida na ilimi tun daga kakansa har zuwa babansa mutum ne wanda tun yana matashi yana da kaifin ƙwaƙwalwa da ya fara karantarwa a jami'o'i na wancan zamani tun yana da shekara 22 wanda manya-manyan malamai sun zamna a gaban shi don sauraron karatun da yake gabatarwa kinan Allah ya mai arziki ya samu ilimi tun da shekaru na harko-harko a lokacin da Allah ya mai rasuwa a shirin ga watan dirkada hijira tana da shekara 728 da alisafi ya mutu nina da shekaru 65 wasu su ce ya mutu yana da shekara 67 amma a cikin wannan shekaru kaga kokarin da yayi kaga kokarin da yayi yanzu kai a cikin shekarunka ilan ka kai 40 ko 50 saura shekara nawa ya rage ka kai shekarun shi littafi nawa ka rubuta wani shiri kake da shi shekul islam ya mutu ne a ɗabi'a da irin na ɗan adam ya yi da rashin lafiya wanda yake shi ne ajalin shi wanda an turbuɗe shi a dimashik siriya kenan na aka turbuɗe gawansa amma inda ya zama ya zauna a garin harran sannan ya je dimashik ya zauna ya je alkahira ƙasan misir kenan ya je iskandiriya shi ma cikin misir ne wannan wurare su ne fi shahara akan cewa shekul islam ya rayu a ciki ana masa alkunya da abul abbas in ka jama da mai sun ce kada abul abbas ana nuhin ahmad bin abul halim shine ibn taymiya kenan ana yi masa laƙabi da shekul islam ko taqiyuddin ga yan ce shekul islam ana nuhin ibn taymiya ko a ce da shi taqiyuddin shine laƙabinsa kenan yarensa balarabe ne balarabe ne wanda kuma yana bin mazhaba na hambaliya yana daga cikin ɗa'ifa na ahlus sunna wal jama'a aƙida kuma aƙida ma'abuta yana da aƙidar ma'abuta hadisi ma'ana hadisai ingantattu daga manzo Allah alkitabu was sunna shine aƙidansa Allah ya muni jagora ibn taymiya tarihin yana da yawa mun dai faɗa kaɗan daga ciki saboda a wanda muke so mu ga yawa mutane wanda ya wannan rubutu ya rubuta littattafai da dama daga cikin littattafansa wannan littafi da mu karanta a yanzu Allah ya albarkace mu da abin da littafin yake karantarwa shine a fasali na farko sai bayani akan alqawaidul asasiyya ka'idoji na asali fil iman bi asma'illahi wa sifatihi game da yin imani da sunayen Allah da siffofinsa ya kamata mu bambanta tsakanin suna da sifa dan adam mafi yawanci suna na yanka bai wuce ya samu suna guda ko biyu ba in sunanka Muhammad ne za ka sunanka Muhammad ne ko da an yi ma suna na gayu dai za a ci asalin sunanka Muhammad ne amma dan adam yana da sifofi da yawa yan ka ce sifa a jikin suna ake samun sifa yan ce abdullahi fari ne to farin nan sifa ne bayan fari ne gajere ne gajarta sifa ne kama kenan ko kuma a ce a yana da sanyin hali ko kuma a ce yana da ƙananan ido ko yana da manyan ido wannan duk sifa ne daga cikin sifofin shi to shi Allah subhanahu wataala yana da sunaye da yawa a cikin kowane sunaye na Allah to akwai sifa misali Allahu rahimun ne ko ba haka bane ar-rahim suna ne na Allah kenan nan sai a samu sifar Allah ta rahama Allahu gafurun ne sunan Allah al-gafur kenan cikin sifar Allah akwai magfira an gane ko Allahu attawabu ne a cikin su sifa na Allah akwai attauba da abin da ya kama da wannan to shi yasa musulmi ya kamata ya bambance sunaye na Allah da sifofi na Allah me hikimar haka hikimar haka ka gane Allah subhanahu wataala ya siffantu da yin kaza to duk wani abu da kake bukata ka kai kuka gare shi sai ka tuna wannan abun Allah na yin shi dan daga cikin sunayensa akwai wani to bari in ambace shi da wannan suna don in samu wannan abun da Allah ya kasance yana iya ko a kan shi kuma yana yin shi misali ka yi laifi kana son gafara a gurin Allah sai ka tuna daga cikin sunayen Allah akwai al-ghaffar ko akwai al-ghafur kuma kana son magfira to sai ka je ka roƙe shi da suna ya ghaffar faghfirli daga cikin sunayen Allah akwai ar-rahman ya rahman farhamni da abin da ya kama da wannan mala ya ce wa min al-imani billah yana daga cikin imani da Allah al-imani bima wasafa bihi nafsuhu mutun yayi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi fi kitabi a cikin littafinsa to abinda Allah ya sifanta kansa da shi a cikin alqur'ani to kai imani da haka ka bar shi a haka kai yadda da haka shine aqida ta al-sunna wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin imani da Allah mutum ya yi imani da abin da manzo Allah ya siffanta Allah da shi min ghairi tahrifin ba tare da canzawa ba an gane ko an ce at-tahrif ko taghayyurul kalam am ma'anahu ma'ana taghayyurul kalam an wajehi ka canza zance daga yadda yake Allah ya ce sunan shi gafurun sai ka ce a ba ana nufin gafuru bane ana nufin kaza ne kaga sai ya ce kai tarifi na zancen Allah wala ta'dil ko kuma kai ta'dili abin da ce ma ta'dili shine ka musanta wani sifa daga cikin sifofin Allah ko ka ma kore sifofi daga cikin sifofin Allah ka baki daya yanzu misali inda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da hannu yace yana da hannu ko ya ce yana gani ko ya ce yana je kai sai ka zo ka ce a Allah baya da hannu wani sai ce kayi ta'dilin sifa daga cikin sifofin Allah wannan ba aqida bane na ahlus sunna Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim eh haka ne yaya hannu Allah yake wannan ba naka bane abinda ake so kai kai imani da hakan inda Allah ya faɗi haka a cikin alqur'ani mai girma wa min ghayri takyifin kuma ba tare da kamantawa kamanta Allah ci misali kace wata sifa daga cikin sifar Allah ta yi kama da kaza misali yanzu kai ina in kamanta ka in ci ai kai kana da kama da kaza ko kana da wuri kaza a ba a takayifin Allah da Allah subhanahu wataala yana sama to baka iya kaddarawa kace sama kaza ko kaza ko kaza ko kaza ba yi wannan wala tamthilin ko kamantawa ka kamanta Allah da wani abu ce Allah yayi kama da kaza Allah babu abin da ya kama da shi ko da Allah an ambace yana da wani sifa daga irin sifofin da mutane suke da shi to na Allah ba irin na mutane bane kai dai kai imani da wannan gane ko bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake shine mutane su yi imani da cewa Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay ba wani abu da ya kama da shi halittu gaba ɗaya babu abin da ya kama da Allah sannan kai imani cewa shi Allah subhanahu wataala wa huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne kaga mu muna ji ai ko ba haka bane muna gani to jin mu ba irin na Allah bane ganin mu ba irin na Allah bane amma kuma dole ne mu yi imani da cewa Allah yana ji yana gani saboda me saboda shi ya faɗi haka akwai wanda suna da aqida sabani haka wannan ta saba mu aqida ta ahlus sunna aqida ta ahlus sunna shine ka yadda Allah ya ce yana ji eh yana ji yaya yake ji wannan ba matsala ka bane Allah ya ce yana gani eh yana gani yaya yake gani wannan ba matsala ka bane kai dai abinda dole a gare ka kai imani da abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi wala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu su suna ba sa kore wa Allah abinda ya siffanta wa kansa shi Allah subhanahu wata'ala ya ce yana da misali yana ji ko ya ce yana gani kai kuma sai ka kore ka ce a ba ji ake nuhi ba ba gani ake nuhi ba to me ake nuhi wannan ba naka bane abinda dai ake so kai imani da yadda Allah ya faɗa abin nan ka bar shi haka wala yulhiduna fi asma'illah sannan ba sa yin ilhadi game da menene game da sunayen Allah subhanahu wata'ala hmm wala yuharrifuna al-kalima an mawadihi ba sa canza zance daga yadda yake kun san ayoyi akwai mutashabihat akwai muhkamat ayar da take muhkama ce tana ɗaukan ma'ana ƙarara ba tare da wani canja ba kai sai ka zo ka canza ta daga yadda magabata suka fahimci wannan aya to sai a ce ka yi tarifin zance daga yadda yake ka san akwai mutanen da suke wani kuskure wanda ya kamata su gyara idan ka zo za ka tafsirin alkur'ani mai girma ko ya ka fahimci larabci ko ya kake ganin ka gane larabci to fassarar ka ba ta zama ta saba wa fahimtar manzon Allah da sahabbansa ko ya ka fahimci larabci ko yaya ilimin ka ya kai za ka yi aiki ne a tsarin yadda sahabbai suka koyo daga manzon Allah idan ka tashi fassara aya sai ka fassara ta da fassara da ta saba ma fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to koyaya kake da ilimi fahimta kace kuskure tasu ce daidai saboda mi wanda aka sabkarwa da alkur'ani haka ya fassara musu alkur'ani haka kuma suka fahimce shi to tasu ce daidai ta kace kuskure yanzu aka ga wani zai fassara ayata alkur'ani ya yi fassara ka ɗauko tafsirin duniya ga baki ɗaya ka duba sai ga babu wani tafsiri da ya dace da fassara shi shi ta ce fasarar ta saba mafahimtar maluma na duniya kuma na ahalus sunna to sai a ajiye na shi fasara sai a yi fasara aiki da fasara sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu yi fasara Qur'ani sabani yadda sabon manzo Allah su kuma Al-Qur'ani wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi haka ne ko sa'annan ba sa yin ilhari game da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa ayaci da kuma ayoyi na Allah. An kace al'ilhadi shi ne Adamul Iman bi wujudil aliha, shi ne mutum ya zama shi bai imani da akwai allura ba, ko shi musanta, da ce babu ma Allah, ce wannan mulhidi ne wanda yake inkarin samuwar ababen bauta. to ba sa yin wannan wala yukayyifuna kuma ba sa kwatamtawa ba sa kimantawa wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi su ahlus sunna ba sa kwatamta sifar Allah da sifar halittunsa ba sa yi Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta in an ka zo ba za a gushe ba ana sa mata tana cewa ko akwai ƙari sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya dauki kafansa ko diddigen sa ya dora akan ta shikenan sai ta ce ya isa to kaga nan hadisi yana tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kafa yaya take ba mu sani ba to imani da hakan ba wajibi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ubangijin ku yana sabkowa a saman duniya kowane dare ce ina wanda yake nema gafara a gafarta masa ina wanda yake roƙo a biya masa bukatarsa to ya yake saukowa kai yanzu idan ka hau sama misali saman gidanka ka sauko an sai da ka sauko ko ba haka bane kai matattakala ne ka sauko to Allah subhanahu wataala yana saukowa saman duniya ya yake saukowa wannan ilimi shine yake bantu da shi to imani da hakan fa imani da haka gare ka wajibi ne ka kamanta ko ka misalta shi da yadda halittunsa suke wannan ba aqida bane na Allah sunna wanda aqidan ka shine kai imani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a Qur'ani ko a bakin manzo sallallahu alaihi wasallam li'annahu subhanahu la samiyya lahu domin shi Allah subhanahu wataala baya da wani abokin kamantacce ne baya da abokin suna babu wani wanda yake suna irin na Allah kun gane ko duk yadda mutum zai kai bai naɗa makansa suna ce suna na Allah babu wala kuf'a lahu kuma Allah baya da sa'a wanda suke kafada kafada wanda suna yana yi aiki irin na Allah babu shi kamar da Allah ya ce kul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wanda ya kama da shi ma'ana baya da wani sa'a wanda za su za a kuma tace ne da shi wala nidda lahu Allah baya da kishiya duk wani sarki yana da kishiya amma banda Allah an gane duk sarki yana da kishiya in kana rikon ƙasar ku ne to akwai wata ƙasa wadda ba taka ba tana da wani sarki wanda ba kai ba shi Allah ba haka yake ba shi Allah duk duniya ta ce kuma kowa yana ƙarƙashin mulkinsa ne kowa yana ƙarƙashin mulkinsa ne. Wala ya ƙasu bi khalqihi ba a ƙiyasta shi a gamanta Allah da halittunsa. Duk yana ƙoƙari ne a cire wani tunani na banza wanda bai dace ba daga ƙwaƙwalon mu'mini. Kaka zo kana tunanin to shi Allah ga wari ne shin ko baƙi ne, ja ne ko masara ne. to a sama gaban ne yake ko a yamma yake wannan duk ba naka bane ba kida bace ta Allah sunna ka tsaya inda an ka tsaye da kai fa innahu subhanahu domin shi Allah tsarki ya tabbata gare shi a'lamu bi nafsihi ya hi kowa sanin kansa wa bi ghairihi kuma ya hi kowa sanin waninsa ba wanda ya taba ganin Allah bale ya zo ya kwatanta ma ya ce ma ga yadda Allah yake babu wani darasi guda ɗaya a cikin wani littafi na musulunci kaf da aka yi mai unwani daga kamanni Allah yadda suke dan wani ya zo ya ga Allah a'a amma in kana so ka san yaya halittun Allah suke da ka shiga Qur'ani sai ya kawo ma bayani tiliyan tiliyan tun daga farkon halittar dan Adam har lokacin za ta shi ina halittu na duniya Allah kowa sani dan shine yayi su wasu da ƙila kuma Allah shi ne fi magana mafi gaskiya duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kai imani da haka sai ka huta Allah shi ke arzitawa e to ka yadda da haka ka huta wa yake hana wa Allah ka yadda da haka wa ke raya wa Allah ka yadda da haka wa ya faɗa ka shi ne to ka yi imani da haka kuma ka ji abin da gaske ne rayuwa a hannun wa take hannun Allah duk abin da Allah ya faɗa shi dai mai imani yana gazgata shi ne ba zai musanta wa ahsanu hadisan kuma shine yafi zance mafi kyau min khalqihi daga halittunsa kuma sa'annan rusuluhu sadiquna musaddaqun sa'annan manzanni Allah masu gaskiya wa'inda su kuma wa'inda ake gazgatawa ne da khilafin ladina yaquluna alaihi ma la ya'lam sabanin wa'inda ke fadin maganganu akan Allah wanda ba sa da sani akai manzannin Allah in suka faɗi magana akan Allah wahayi ake musu Allah da kansa ya bayani akan annabi mu cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana baya magana a son zuciyarsa kaga ya magana in masa wahayi ne kenan idan manzo Allah ya faɗi magana ta inganta daga gurin shi to ka gazgata wannan kai imani da ita daga cikin abin da suke kawo mana matsala shakku game da abin da manzo Allah ya faɗa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa suka ci nasara a rayuwarsu duk abin da manzo Allah ya faɗa suna gazgata shi ne ba sa shakku dan manzo Allah ya ce wanga masallaci mutum guda yana iya daukaci sahabi sai ya yadda sai ya ce a haka ne bai tunanin to ya za a mutu ya ɗauke shi a kawai ya yadda wa ya faɗi wanda bai karya sun yadda aka suka ce nasara ku duba ku gani sahabin da ya zo lokacin da ake gurin yaƙi ina cin dabinai ne yake ce wa manzana na zan yaƙi a kashe ina ne makomata aka ce da shi aljanna saboda ya yadda ya yi sai ga ya cinye dabinan nan ma ya makara ya yi sauri ya je tinkari kafin ya kashe shi saboda mu ya yarda da gaske ne shin duk mu ba mun yarda da akwai aljanna ba eh amma inda yau yanzu za a rufe nan a rufe nan a ce to duk wani a bude nan a bude nan a ce duk wanda ya bi nan kafa farko in ya taka to ta biyu zai mutu ne in ba sa'a ba wanda za su bi nan ba su da yawa to sabon manzala kuma su ba sa jinkiri game da shi ولهذا قال الله سبحانه وتعالى shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya ya tsarkaka amma yasifun game da abin da suke kamanta shi da shi assalamun alal mursalin aminci Allah ya tabbata kan manzanninsa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai na farko a cikin wannan aya fasabbaha nafsahu Allah ya tsarkake kansa da yace subhana rabbik kaga Allah ya tsarkake kansa amma wasafahu bihil khalifuna lirrusul game da abun da masu sabawa manzanni suka sifanta shi da shi a sifan masu wanda suka sabawa manzanni ka dauka mushrikai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga tauhidi amma suna ganin akwai wani abu da ya cancanta bauta ma kuma bayan Allah yahudawa suna ganin uzairu dan Allah ne nasara suna ce isa dan Allah ne mushrikai suna ce malaiku ayan Allah ne kaga suna sifanta wa Allah kishi Allah ya ce tsaki ya tabbata gare shi game da abin da suke sifanta shi da shi wasallama ala al-mursalin yayi salati ga manzanninsa wanda ya aiko su zuwa ga bayi an kace manzanni san a cikin annabawa ake samun manzanni duk wani duk manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane manzo kun gane mana annabin da Allah ya aiko shi zuwa ga wasu jama'a so a je ya musu gargaɗi ya musu indari da tafshiri da sai a ce da shi annabi manzo amma akwai annabawa da yawa wanda Allah ya yi su sun yi rayuwa a duniya bai aikar da su a matsayin manzanni ba kun gane ko lisalamati ma qaluhu minan naqs wal aib saboda kubutar abin da su suka faɗa na daga naƙasa da kuma abin da yake yana da aibi وهو سبحانه شي الله تركيا تبتا غريشي قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات معنى يا حدا أتكين أبن يسفن تكن سدشي تكان كوري وادكم تبتروا akwai abubuwan da zaka ji a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi yake yin su ba tabbatar ma Allah da su akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala ya faɗe su kuma ana tabbatar masa da su Allah ya ce wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin Allah subhanahu wataala yake cewa sun kulla makirci Allah ya warware makircin su Allah shine mafi alkhairin wanda yake warware makirci ga masu yin makirci wannan aya tana nuna daga cikin sunayen Allah Allah ce wallahu khairul makirin to kaga ba a ce da Allah makirun an fahimci Hausa yana akwai abin da ya kamata zaka zo wajen tafsirin su ka fahimce da zaka fassara su yin makirci na kasu ne aibi ne amma a yi makirci kamar da sharrin wanda ya kulle wannan makirci wannan kuma kamala ne falahu dole ne ahlus sunnati wal jama'a ba karkatawa ga su ahlus sunna wal jama'a ba sa karkacewa amma ja'at bihi al mursaluna game da abinda manzanni suka zo da shi fa innahu siratul mustaqim domin shine hanya miƙaƙiya siratul ladina an'ama Allahu alaihim hanyar wa'inda Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawan Allah was-siddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai was-salihin da kuma mutanen kirki sai alfasul thani fasali na biyu al'iman bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi mutum ya yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da shi a cikin littafinsa a cikin alƙur'ani ayoyi wa'inda Allah ya ambace wasu sifofi nasa a cikinsu to mu'mini ya yi imani da su kuma yadda Allah ya sifanta kansa da su وقد دخل في هذه الجملة يا شيغا cikin wannan jumloli ma wasafa Allah bi nafsuhu fi surati al-ikhlas abinda Allah ya sifanta kansa da shi a cikin wannan sura surati al-ikhlas allati ta'dilu thulat al-Qur'an wacce take daidai da dai bis ukun al-Qur'an ka karanta surati al-ikhlas ka karanta dai bis ukun al-Qur'an amma ina ganin mun taba karatu akan wannan cewa Qur'ani yana kumshe da abubuwan da suka shafi ibadat da mu'amalat da kuma abin da ya shafi aqida. Bangaren aqida abin da ya shafi tauhidi, suratul ikhlas kamar tana yin bayanin ɗaya bisa ukun abin da Qur'ani yake karantarwa abin da ya shafi aqida. Idan ka sami abin da wannan sura take karantarwa kai aiki da shi kai imani da shi to kamar ka dabbaka ɗaya bisa ukun abin da Qur'ani yake kira zuwa gare shi. Allah subhanahu wataala yake cewa haifu ya ƙulu Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake cewa ƙulu huwa Allahu ahade ka ce shi Allah ɗaya ne Allahu samade Allah shi ne abin nufi da bukata kana da bukata to Allah za ka kaima bukatunka babu wanda yake biyan bukata sai da shi lam yalid wa lam yulad shi Allah bai haifu ba kuma ba haife shi ba lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu abin da ya kama da shi ma'ana baya da tamka babu wani wanda yake da tamka irin na Allah wama wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi kuma mutum ya imani da abinda Allah ya sifanta kansa da shi a cikin aya mafi girma daga cikin alkur'ani mai girma ife ya kulu inda Allah yake cewa Allahu la ilaha illahu shi dai Allah ba abin bautawa da gaskiya sai dai shi alhayyul qayyum alhayyu rayayye ne qayyum kuma mai wanzazzon rayuwa ana wanda yake tsaye da kansa a gane ko la ta'khudhuhu sinatun shi Allah subhanahu wataala an gaje baya daukar sa wala nawm kuma bale bace lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah shi yake da mallakar halittun da suke cikin sammai da kuma halittun da suke cikin ƙasa man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne zai yi ceto a gurin Allah subhanahu wata'ala sai dai da izinin sa mana ba wanda yake da dama a ranar alkiyama ya ceto sai dai da izinin Allah wani bai zuwa ya ce ya ceci wane ranar alkiyama saboda shi wane ne saboda shi ya isa kaga mutum an cece shi a ranar lahira to da izinin Allah ne da yarda Allah ya alamu ma baina aidihim Allah ya sa abin da yake gabanin su ma khalfam da abin da yake bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi sa'annan su mutane ba sa kaiwa su iyakanto ko su gano wani abu daga cikin ilimin Allah illa bi ma sha sai dai da abin da Allah ya so babu wanda zai gano wani abu da za a yi an jima ko gobe ko jibi sai dai da izinin Allah sai dai wanda Allah ya sana manzo sallallahu alaihi wasallama zai ce kaza zai faru amma Allah yake sanar da shi wasu a kursiyu samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwanci sammai da ƙasai da za ka ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai duka kai su inda kursiyin Allah yake to tashi su yawa ta mamaye su wala ya uduhu hifzuhuma tsaronsu kuma baya ma Allah nauyi baya masa wahala ribi sammai bakwai da kasai bakwai dukkansu in ka kai su ka aza da al'arshi ba ka maganinsu Allah ya ce da su ɗin da al'arshin da sauran halittun da ba a ma ambata ba tsaronsu bi ma Allah wahala wa huwa al'aliyyul azim Allah maɗaukaki ne kuma mai girma ne an gane ko? shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa ai la yukrithuhu wa la yufqiluhu mana wannan abun bai daukar hankalin Allah kuma bai masa nauyi asan idan akwai abubuwa da yawa hankalinka zai damu kan wannan ya sukuce maka to shi Allah tsaron sammai da kasai da halittun duniya baya daukar hankalinsa baya yi masa wahala bai masa nauyi ina gane komai kuma ya san da komai ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة da wannan ne ya kasance cewa duk wanda ya karanta wannan aya fi lailatin a cikin dare ko na irin dare ne lam yazal alaihi min Allah hafizun ba zai gushe ba Allah yana kawo masa mai tsaron shi wala yaqrubuhu shaytanun shedan kuma ba zai kusance shi ba hatta yusbiha ya waye gari Allah zai ba shi kariya shedan ba zai iya cutar da shi ba wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara da Allah wanda yake rayayye ne kaga Allahu Allah ya tabbatar da kansa da rayuwa Allah yana raye to kai imani da haka cewa Allah yana raye yadda kake raye Allah ma yana raye to amma rayuwarka ba irin ta Allah bace an gane ko ai ma ka dauki ma misali ai tun da nan ma duniya akwai halittu da suke kai da su duka halittu ne na Allah amma rayuwarku ba iri ɗaya ba inda za su shiga su rayu kai in ka shiga baka rayu dauki misali abu biyu kifi yana rayuwa ko ba haka ba kai ma kana rayuwa don mun yarda da wannan yadda Allah ya tsara yadda kifi zai rayu ba haka ke rayuwa ba ka je inda kifi yake rayuwa ba ka rayuwa mutuwa za ka yi shi ma in ya zo inda kake rayuwa bai rayuwa mutuwa zai yi ana ɗaukan kifi ka kawo shi waje ya daɗe ya yi ini guda inda ba cikin ruwa bane yana ma ini da ya jima ya mutu yanzu kamar ni yanzu ka ɗauke ni ka tsomula cikin ruwa inda aka yi minti goma baka lalabo ne ba to shi kenan mun sallame ke ba wurin zama ba ne kowa da wurin zaman shi ke yanzu da ba bera sai ya rame ya shige shi sati bai hito ba cikin ƙasa yana zaman shi kuma layi a kalau kan ka shiga ciki aka yi rami aka sa aka ruhi aka mance ba a buɗe ba bayan sati guda ana iskika an samu matsala ko to kai da shi duk ba rayuwa kuke ba kaga rayuwa ba ɗaya ba ne haka Allah subhanahu wata'ala rayayye ne rayuwa wadda ta dace da shi haka ake son kai imani Allah rayayye ne rayuwa wadda ta dace da shi wa qawluhu subhanahu wataala da fara Allah madaukin sarki da yake cewa huwal awwalu Allah fa shine na farko tun babu komai akwai Allah wal akhiru kuma Allah shine na ƙarshe ba ana nuhin zai kare abinda ake nuhi sai komai ya kare Allah yana nan komai da ka sani a duniya sai an waye gari babu shi to yadda aka waye gari babu komai a duniya sai Allah ko al'awwalu kenan wal akhiru kuma zai zama shine karshe kowa zai mutu babu kowa Allah zai so waz zahiru kuma Allah shine az-zahir ma'ana wanda babu wani abu saman shi can sama Allah yake ko to sama Allah menene Allah ne Allah ba ya masa ruwa yaya hakan yake kawai kai da da haka abin da ya saro ba naka bane albatin kuma shine wanda yake koyi ma'ana wanda yake ya san abin da yake kasan kasa da abin da yake a koyi ba a ganin sa duka Allah ya san da wannan idan abin da ya mamaye sama da abin da ya mamaye kasa duka Allah shine masanin shi kace batin abin da yake koyi ko ba haka bane ana Allah ya daukaka akan sama kuma ƙasan nan Allah subhanahu wata'ala duka abin da yake cikinta ya sani misali kuwanin ba ku misali ƙwallo tana da sama ko ba ta da yaya saman ƙwallo take ƙwallo ina ne samanta ina ne ƙasanta Kwanje ba? Kwallo ko? Ki babu dai. Babu dai. Yanzu a ce ba ta da wurin sa iska. Ina ya kwallon nan ta yara ta roba. Kwallon nan ta roba ta yara. wata ita wadda ita duddun kullana take kun gane ta da Allah ya aje ma wannan kullu ina saman ta ina kasanta hmm banje ba ba gane ya ko to ita duniya duka ba ta wuce haka a gurin Allah jimkena take kenan kai ne tunaninka ga ƙasa bakwai ta yi ƙasa ta yi ƙasa dukkan a wurin Allah dai haka na za su tsaya kafin jausa ka zo ka yi zamani da sama bakon da ƙasa bakwai ɗin duka dai ba su wuce haka misali kenan yanzu kai in cikin nan kake za ka ɗauka akwai ƙasa akwai sama a gurin kana shi a gurin Allah duka ɗaya ne saman bakwai da ƙasan bakwai da zagayen shi duk shi ba wani abu bane dan ba su kai inda lissahin Allah zai sa a sa su cikin wani abu da zai dauki hankalin shi ba dan carbi kwara daya carbi da nawa take da shi wanda dai an kai sawa da dari ko sai ka ɗauko ɗa guda ka sa shi cikin aljihunka kana yawo da shi me tare maka zai ɗauki hankalinka tsare shi zai dame ka saboda komi a hannu yake shi yasa kamar tunaninmu ne muke ganin duniya wani a gurin Allah duniya ba hukumi ba ce ba ba ta kai inda za ta sa za ta shiga cikin abin da zai ɗauki hankalin Allah ba don shi ya wuce nan kana da miliyar dubu sai dala guda ta hita daga ciki in kai ba masani bane ba ka ma ganewa shi yana da yake alimun ne halittunsa komi baya fice masa komi baya fice masa da zo ina na ta da gida ina sararin wani mai tafsiri ina bayanin annabi suleiman ba aya ta zan kawo muku ko hadisi ina kawo muku labarin abin da ya ce ko ba haka ba Annabi Sulaiman ya ce, Allah yana roƙonka ka ba ni roƙon duniya shekara guda. Allah ya ce, Sulaiman ba ka yawo. Ta ce, Allah to, a ba ni roƙon duniya na wata guda. Sulaiman ba ka yawo. Ya ce, to, a ba shi roƙon duniya na yini guda an ka ce an baka. Yanzu a ɗauki abinci a kai mu waɗancan dabbobin ruwa a ɗauka a kai mu dabbobin daji a ɗauka a yi kaza aka yi tukunya aka yanka raƙumi dubu aka saka yanzu ana na ana girki wannan tukunya sai wani kwado ya zo ya haɗe ta sai mai yace kaga ka koshe ce to cikin abinda Allah gaba ni kullun dai wanga ɗaya bisa goma na sauratar nabi sulaiman yace Allah wanga aiki bai iya Allah ce sulaiman dama ba kai ba ai ba naka na ba aikin cikin halittu na kashi miliyan ko guda baka sallama ba kuma suna nan suna jira kudibo halittun da suke cikin ruwa sun linka linki ba adadi amma babu kwara ɗaya da ya taba kwana da yunwa babu kuma babu mai sai bai sayarwa Allah ya yi su ya ce zai kula da su za su yi rayuwa kuma zai ciyar da su yana cewa ko bai ciyar ba ana sha buga mana wannan misali kadiba ka gani cikin daji duk dabbobin da a ciki ci suka yi su sha ba su kwana da yamma kuma hankalinsu bai taba tashi ba don wa suke da shi Allah sai mu mutane daga mutum kullum hankalin shi ya tashi kadda ya talauci ya samu yan kuɗi kadda su ƙare to in sun ƙare sai mai baka da mai baka na kana da shi waye Allah bai da su ne yana da ta mi kake me ke tada ma hankali mi ke tada ma hankali wala mu gyara yardanmu da Allah ana yardanmu da Allah yau imamu ya muna nasiha ya kama kissar wani bawa Allah da ya je ma Hajjaj bin Yusuf wazi shi Hajjaj ya yi gina ne sai kira wannan bawan Allah ya zo ya musu nasiha da ya zo ya nasiha ya ce amma wanga abun ba shi kamata a yi ba ya yi hankalin hajjaji ya tashi sai da ya hajjaji ya ce masu sojoji ba ku ji abin da ya ce ba suka ce sun ji ya ce a ji a kamo shi soji ya zai ce to malam wallahi an ce mu zo mu tai da kai amma fa akwai damu ya ce to tsaya in yi addu'a sai ya addu'a ya ce Allah ka kare ni daga sharrin wanga bawa naka sai ya ce mu soji to mu tai da an ka zo ya zo ya tsaya gaban hajjaji sun yi kusan minti biyar hajjaji bai ce mai komai ba shi ma bai ce ma hajjaji komai ba bala ya ce ka kira ne kira mi kai mu sai ce a zo ka kare muna wa'azi sai ya tashi daga kujera ce ce malam zamana ya muna wa'azi sai ya kare musu wa'azi irin wancan sai ya ce tu tashi ta yi da ya ce soja ya tare shi ce kai kaka na an kai wani irin mataki ne ka taka ce addu'a ta na yi dama na ce Allah ya kare ni daga shirin kuma na san komai bai iyawa wala Allah da ya kare wancan bawan Allah yana nan fa kuma shi na hau Allah ga namu ba wani na ba ana kamuna misalai na magabata waɗanda suna da yarda da Allah in sun karo kyala da gaske suke shi sa ba sa shigawa wala sai muna kudawa na taba kawo na kissar wani ya shiga matsala yana da bukata ya je masallaci yana addu'a da rana wani bature ya ganshi sai ya tsaye sai da ya to sai ya ce mai kai laya na ganka kowa na taya kai dai an nan ga ka daga hannu a sama kana magana sai ya ce wala bukata ta gare ni na zo na gaya ma Allah na ne ya biya min bukata ta sai ya ce iko Allah to ina Allah naka yake ya ce yana sama to ai bai ganka bai ce a'a yana gani ya ce to mina na bukata ya ce wala bashi na ake bi na ga abin da ake bi na yayi mamaki sai ya ɗauki kuɗin ya biya shi ya ce to gashi zai dai sai ya ɗauko katin shi na bizin ya ce amshi tusar da ka samu bukata ka je guri na in biya maka sai ce a rike katinka ya ban da bukatarka gobe yana da bukata zan zo ne in gaya ma wanda ya turo ka ka biya min wa gaba shi shi turo ka ko ya turo wani ni ban da bukata ka taika saboda ya san Allah yana nan yau gobe ma yana nan jibi ma yana nan Allah kai mun jagora Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa alimul hakim ko ba haka bane wa huwa bi kulli shay'in alim Allah mai sani ne akan komai kun ga Allah ya sifanta kansa da alim masani kina Allah yana da sani wanda ya dace da shi wa qawluhu subhanahu da fada Allah daukin sarki wa huwa alimul hakim Allah mai ilimi ne kuma hakimu mai hikima ne kaga mutum ma yana da hikima amma ba irin ta Allah ba la yana da hikima wadda ta dace da shi mutum yana da hikima wadda ta dace da shi Allah na da ilimi wanda ya dace da shi mutum yana da ilimi wanda ya dace da shi ba a kamantawa wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da fada Allah madaukin sarki huwa al-alimul khabir Allah masani ne ko mai bada labari wa qawluhu da fada Allah madaukin sarki ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah ya san dukkan abin da yake shiga cikin ƙasa amma ya kharuju minha da abin da ke fitowa daga cikin ƙasa amma yanzu min sama'i da abin da yake saukowa daga sama amma ya arju fiha da abin da yake hawa cikin sama don Allah ya san da su Allah ku riba wannan fa ya alamu ma yaliju fil ard Allah ya san duk abin da yake shiga cikin kasa in an kai ruwan sama ko digo nawa kasa ta hade Allah ya sani in kai noma abinci yanda na kaka ta yi kowane ƙwaya da ya faɗi ƙasa ƙasa ta haɗe shi Allah ya sani ta an yi ruwa mutane suka dai suka shuka kowa ya shuka ko ɗan tsaba nawa ake sa cikin ƙasa Allah ya sani kuma an sayin da yake sannan Allah subhanahu wataala yake cewa kuma ya kharuju min hada abinda yake fitowa daga cikin ƙasa in an yi ruwan sama za ka ga tsiro ya fito ko ɗan tsiro nawa ya fito Allah ya san da shi kuma yanzu da mini sama'i da abin da yake saukowa daga sama arzikin mu jama'a daga sama yake zuwa kuma Allah ya sani Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ku dai bayan Allah arzikin ku fa daga sama yake zuwa abin da yake muku alƙawari na ukuba in kun kafircewa Allah daga sama yake zuwa ruwan sama daga sama yake zuwa ko digo nawa za a yi na ruwan sama Allah ya sani Allah ya san da su abincin da za ku ciwo Allah ya san da shi kuma ya arji fiha da abin da yake hawa sama ilaihi yas'adu kalmu tayyib wal amalu salih yarfa kalma mai dadi tana yin sama ne zuwa ga Allah da aiki na kwarai dole ayyuka na bayi mala'iku za su dauka su yi sama Allah ya san da wannan abun kafin mala'iku su je da shi yau duk aikin da ka faɗi kalma ta tasbihi subhanallah walhamdulillah duk suna tafiya ne ga Allah Allah ya san da su babu wani abu da yake kubce ma Allah su wa qawluhu subhanahu ta'ala da fada Allah madaukakin sarki wa indahu mafatihul ghaibi makullayya na gaibi Allah ne yake da ilimin su la ya'lamuha illa huwa babu wanda yake da sanin sirri shi ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya sa abin da yake cikin albar shi ne tsandauri tudu wurin da ba ruwa ba Allah ya san saman ƙasa duk wani abu da ka gani Allah ya san da shi ba wani abu guda ɗaya a saman ƙasan nan tamu da Allah bai san da shi wal bahari da abin da yake cikin teku a rana kifi nawa ake ci da Allah jama'a su kifaye wa junansu ɗanawa ake ci duka Allah ya sani ba kifaye kaɗai ba akwai halittu da dama na ruwa da Allah ya sani su Allah ce duk ya san da wannan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wani ganye da zai faɗo face Allah ya sani kuma dole kai imani da wannan kun ga da lokacin sanyin nan ko idan sahiya ta yi wannan ice da ake shi da shi etajar in kana da shi gidanka in ka safiya ta yi ka zo za ka ga ko ƙasa ba ka gani ko ba haka ba ne yana sako kunnuwan shi yana canzawa to wallahi duk ganye guda da zai faɗo Allah ya san da shi an sare da zai faɗo da ya faɗo an san inda yake in aka share an san wanda za ta yi sharar kuma an san inda za a kai shi sai inda za a kai shi an san abin da zai zama duka Allah ya san da wani sai a yi sabin ganyayyaki kuma Allah ya sani yanzu ku ɗauka masallacin nan kaɗai a ɗauki bishiya guda kaɗai a ce mutanen duniya su zo su rinka lissafin ta kaɗai aiki ya same su nan aikin zai ƙare amma wallahi duka Allah ya san da wannan shi yasa Allah yake wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu ba wani ganye na bishiya ba wai ta garin ku ba ba ta ƙasar ku ba ta duniya gaba ɗaya ba wani bishiya a duniya da ganyen da zai faɗi face Allah ya sani wala habbatin fi zulumatil ardi ko kuma wata ƙwaya da za ta faɗo a cikin duhun menene cikin duhun dare ƙwaya kamar haci kun san haci in ka tafi cikin daji kana ganin su suna faɗowa ko a ce ciyawa suna yin in suka ne na ciyayi kowane ciyayi yana yin iri to duka ciyayin da suka nuna suka yi iri ta faɗo ko da rana ne ko da daddare ne take cikin ƙasa Allah ya san da ita ya san yadda take wala habbatin fi zulumatil ard ko kuma wata ƙwaya a cikin duhun dare wala ratbin wala yabis wannan ƙwayar danye ne ko busasshe ne illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayani Allah na na rubuta da shi an rubuta shi yanzu mu mutane fa an rubuta abinda za mu ci kafin a yi mu da shekara dubu hamsin Allah ya yi abinda kowa zai ce kai ɗan adam kafin a yi ka abinda za ka ci daga radda za a yi ka har da za ka koma ga Allah duka Allah ya rubuta in ka zaka kawai tsarin na za ka bi ba ka tsallakewa da zaran kwana kuma ya kare ba a jiran ka sai dai a dauke ka kata yake wa qawluhu da fana Allah madaukin sarki wa ma tahmilu min unsa mace ba za ta dauki wani abu na ciki ba wala ta dau ko kuma ba za ta aihi cikin da take da shi ba illa bi ilmi sai da sani'a kaka kawo hankali ka ce mace ta mutum a'a duk da Allah ya yi komi ya yi namiji ya yi mace ko ba haka ba to mace ta komai ran da za ta ɗauki ciki Allah ya sani kuma ana kula da shi ran da za a yi Allah ya san ko mace ne suka yi mutane awakai shanaye kifaye barenu zakuna kowace radda ta ɗau ciki an san yau daidai ƙarhe kaza da minti kaza halittu kaza mata sun ɗauki ciki cikin nan zai yi kaza kowane ciki ga adadin kwanakin da zai yi ga kaza ga kaza ga radda za a yi shi kuma an san radda za a yi shi radda an ka yi shi an san kwana nawa zai yi in ya mutu an san inda za a aje shi ga la ilaha illallah mana ka yi imani da haka dole ne ya abin zai kasance ba naka ba ne da kana ina ne ka sani ba ka sani ba to in kan mutu abin da zai biyo baya ka yi imani da yadda mazu Allah ya faɗa kuma ka yi imani da abin da Allah ya faɗa wannan a gurinka dole ne ku ji fa abin da Allah ya ce wa ma ta min unsa ba wata mace ta halitta da Allah ya da za ta ɗauki ciki ba za ta da'u ko kuma ta haife shi illa bi ilmi sai da sanin Allah kiyashi wannan baka san ko kiyashi nawa ke ɗauka ciki a rana ba Allah ya sani suna na rubuce baka san kiyashi nawa ke aihuwa ba su yi kwaya-kwayi Allah ya sani wasu su yi duk sakon wata za ta ɗauki ciki wata za ta aihu duk sakon wata za ta ɗauki ciki wata za ta ra'ayi Allah ya san wannan kai kai imani da wannan kawai wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukin sarki da yake cewa wa ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir mutane ku sani cewa Allah yana da ikon akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya mamaye komai da iliminsa mana Allah yana sane da komai babu wani abu da zai faru ba da sanin Allah ba wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allahu huwar razzaq Allah shine mai yawan arzita kun ga akwai arraziq akwai arrazzaq mai basuwa yau ai an jima ya bayar gobe ya bayar jibi ya bayar zul quwwatil matin ma'abucin karfi mana ma'abucin tsananin karfi Allah yana da ƙarfi wanda yake na gagaro ba ya kuce masa kenan dole kai imani da Allah yana da ƙarfi yaya ƙarfin Allah yake baka sani ba Allah ya muna jagora lokaci yayi ko ina ganin nan zamu takaita muna muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu